أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين قاضوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المقسوم وبرزخ المحمدية وقطب العطاب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم الإلباس الشيخ السيد إبراهيم إياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نقول ما الله سبحانه وتعالى دي بام داما دار اللوكتي muka sake dawowa kan karatu wannan littafi namu mai albarka wato littafin al-muqaddimatul izziyatu na babban malami Abul Hassani Aliyu Shazili Maliki wanda yake a wannan rana to bazan da iya tuna kuma zama na nawa bane wannan ko za ku yi tuna abu da dalilin saboda tafiya da ta dan bujuro amma dai da yake mukan dora a group group namu na social media a karatu na gaba zan iya fahimtar ko na nawa ne sai mu fara ci gaba da cewa na kaza na kaza amma dai yanzu na duba a tannin zan gane ko na nawa ne sai in rubuta kamar yadda nake rubutawa amma yanzu saboda tafiya da ta bujiro ta dan tsayar da karatun na manta gaskiya ko zama nawa ne ga karatun mu na ruhul adabi ne dai ban manta adadin zaman ba amma wannan gaskiya na manta a wanda mun fara magana ne akan abin da ya shafi sha'anin sallah haka ne wato shine a inda zamu tashi inda malai ya ce mana faslun rabewa as-salatul mafrudatu khamsatun sallah waɗanda suke na farilla wanda Allah ya dora mawa bayi mazansu da mata da mutane da aljanu su ne waɗanda Allah ya dora musu sallah mutane da aljanu tunda dama akwai aljanu musulmai kamar yadda ake samun mutane musulmai akwai aljanu kafirai kamar yadda ake samun mutane kafirai sauraka aljanu da mutane su ne waɗanda Allah ya aiko annabi Muhammadu gare su duk da mafi yawan malamai sun tafi cewa har mala'iku Allah ya aiko annabi Muhammadu gare su don ya girmama su su ma su samu shiga cikin al'umma manzon Allah. Idan girmamawa ne gare su don a ce su ma sun samu zai zama sun samu albarka annabi. Amma dama su mala'iku tun da Allah ya halicce su dama su ya halicce su ne da yin ibada ba tare da denawa ko yin sabo ba su ba sa daina yin ibada dama. Dama in kana son ka samu masu taurin kai a ce su yi siki a ce su bari su ki bari ke dai mutane sai aljanu mutane ne za a ce su yi siki aljanu ne za a ce su yi siki mutane za a ce su bari su ki bari ko a ce su yi siki to waɗannan su ne kaɗai suke iya saba mawa Allah subhanahu wataala to salloli na farilla guda biyar ne wannan haɗuwar baki dukkan malaman musulunci malaman musulunci gaba ɗaya babu wanda harshen shi ya saba akan cewa sallar da aka farlanta akan bayi waɗanda idan ka zo da su, ko da ba ka zo da wani abu ba bayansu za ka iya samun tsira da kuɓuta a wajen Allah su ne ƙwaya biyar. Duk wata sallah banda ba wannan ba, to ko dai ta zamanto sunna ko kuma ta zama sunna ko ta zama sunna mu'akkada ma'ana sunnar ta zamanto mai ƙarfi. Mazabin Abu Hanifa su kaɗai ne suka tafi akan cewa shafa'i da wutiri wajibi ne, amma su ma a wajensu wato suna da bambanci mazabin Abu Hanifa da mazabin Malik da Shafi'i. Su mazabin Imamu Malik da mazabin Imamu Shafi'i da Ahmadu bin Hanbal farilla da wajibi duk abu ɗaya ne. An gane? Sauraka su a wajen mazabin malaman malikiya da sauran malamai in aka ce abu farilla ne to wajibi ne, aka ce abu wajibi ne to farilla ne. To su ko hanafiyawa suna ganin akwai bambanci tsakanin farilla da wajibi. farilla ta fi ƙarfi a wajen su wajibi yana biye da ita sauraka su a wajen su shafa'i da wuturi wajibi ne a wajen dukkan malaman mazhabin shafi'iyya da malikiya da hambaliya shafa'i da wuturi sunna ce mai ƙarfi ana tare to sallolin da aka farlanta ma bayi guda biyar ne wannan dukkan kirat na malamai sun haɗu akan wannan kuma adadin raka'o'in babu wata kun- babu wata firka a duniya da ta sha bamban da adadin raka'o'in nan in dai ba yan qur'aniyun ba yawa in dai ba yan qur'aniyun ba tunda su sun raina annabi bai isa ya faɗa su jiwa yan yan kalakatu sun raina annabi bai isa ya faɗa su jiwa ana tare shi kuma annabi shi ya faɗi yadda za a yi sallah shi ya faɗi sallah a zahar shi ya faɗi la'asar shi ya faɗi magariba shi ya faɗi isha shi ya faɗi asuba shi Qur'ani kawai ya yi batun sallah ne bai wawware su haka kamar yadda na faɗa ba sannan shi annabi shi ya faɗa da dirrakoyi asuba biyu azhar hudu la'asar hudu magriba uku isha hudu to su kuma sun ce bai isa ya faɗa a addini ba to wannan ne su kadai ne suka saba mawa dukkanin musulmi amma kowace kungiya sun yadda salloli guda biyar ne kuma adadin rakoyin nan kamar yadda na lissafa su haka ake yi sallolin ga sunan kamar haka na farko a zuhuru sallar azhar wal asru sai sallar la'asar wal magribu sai sallar magariba wal isha'u sai sallar isha was subu sai sallar asuba azhar la'asar magariba isha asuba to menene hikimar da in an tashi lissafa salloli ake farawa da sallar azhar ko lokaci za a faɗa sai ka ji far- lokacin azara ake fara faɗa alhali idan gari ya waye ai ba azara ake fara yi ba asuba ake fara yi to hikimar shine a daren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i da mi'raji bayan ya dawo daga isra'i da mi'raji to a a sal ka ya dawo kafin asuba ne amma sai da sallar azhar Allah ya turo mala'ika Jibril ya nuna ma annabi yadda ake yin sallar azhar To shi da dalilin in an tashi sai a fara faɗin sallar azhar da kuma lokacinta da kuma yanda ake a da sai- sannan sai a faɗi la'asar sai magariba sai isha. Sai magariba sai isha sannan sannan a sannan sai sai asuba. Na'am ana tare. Wani kulli wahidatin minhuma wa qatani. Waɗannan sallolin guda biyar da na faɗa kowace tana da lokuta ne guda biyu. sallar as- as- azhar la'asar magariba isha asuba suna da lokuta ne guda biyu ana tare ikhtiyariyun wa daruriyun akwai lokaci abin zaki wanda a shi ne ake son ka aikata wannan sallar da ake bukatan ka sallace ta akwai kuma lokaci na larura lokaci abin zaɓi da lokaci na larura dukkanin sallolin nan biyar suna da wannan lokacin ana tare faliktiyari yulin zuhuri lokaci abin zaɓi wanda shine ake son kai sallah azhar a cikin shi shine min zawali shamsi daga karkatar rana daga tsakiyar sama wato idan gari ya waye mun san cewa rana tana fudowa ne daga gabas idan rana ta hudo daga gabas to dukkan inuwar komai da kowa za ta koma yamma ne, ko ba ka ba, saboda ita rana tana haskaka mu daga gabas ne, inuwar komai za ta koma yamma ne, to shi kenan sai rana ta riga ɗagowa, rana tana ɗagowa, tana ɗagowa, tana ɗagowa, idan rana ta fara ɗagowa, to inuwar muta, inuwar kowane abu ba ma mutum ba, sai ga inuwar tana raguwa, sai ga inuwar tana raguwa, inuwar tana raguwa, inuwar tana raguwa, to idan aka zo daidai inda rana za ta zo, daidai inda rana za ta zo tsakiyar sama, to a daidai wannan lokacin, da za ka kwatanta ka samu wani sanda, ka samu wani sanda mai kakke, sai ka samu wani waje wanda ba tudu da kwari a wajen, waje haka wanda babu tudu da kwari a wajen, waje wanda ba tudu da kwari sai ka zo ka kafa wannan sandan a wajen. To shikenan idan rana ta fito inuwar ta- inuwar wannan abin za ta zama to tana yamma ne. To inuwar tana yamma rana na rada dagowa inuwar tana raguwa. Rana na rada dagowa inuwar tana raguwa. Rana na rada dagowa inuwar tana raguwa. Tana raguwa. To idan aka zo idan rana ta zo tsakiyar sama to za ka ga wata inuwa a daidai akwai daidai lokacin da inuwar take zuwa ba ta raguwa ba ta karuwa. inuwar za ta zo ba ta raguwa ba ta karuwa to a daidai wannan lokacin inuwar za ta juya sai ta koma gaba ba tare da ta ragu ko ta karu ba to tana juyawa ta koma gabas to kuma sai ta tana juyawa ta koma gabas to a lokacin kuma sai inuwa ta shiga amma lokacin da ranar ta zo daidai tsakiya lokacin da za ta abin nan kafin ta juya za ta zama inuwar ba za ta ragu ba kafin ranar ta ta karkata zuwa yamma inuwar za ta zamanto ta juya ranar tana kokarin juya ta koma yamma inuwar tana juyawa inuwar za ta juya ba tare da ta ragu ba to bayan ta juya din nan sai ta dan karu kaɗan to tana karuwa kaɗan din nan to lokacin azahar yayi shine rana ta karkata daga tsakiyar sama to haka lokacin zai ta tafiya tun daga karkatar rana li akhiril qamati har zuwa karshen lokacin da inuwar komai za ta zamanto kamar shi idan ranar ta koma za ta ci gaba da karuwa tana ci gaba da karuwa tana ci gaba da karuwa to idan ta ci gaba da karuwa tana yi tsawo tana yi tsawo to inuwar kowane abu za ta zamanto kamar shi amma bayan ta zama kamar shi ba za ka cire inuwar karkatar rana din nan sannan misali idan ka gwada inuwar kowane abu sai kaga ta dan dara shi kaɗan to shine karshen kama dan darin nan dan kaɗan to shine inuwar karkatar rana dan kuma tsawon shi nan da ta kai to shine inuwar kama kenan ma'ana wannan wannan lokaci shine karshen lokacin azhar kuma wa hawa awwal waqtil asr shine farkon lokacin la'asar ana tare وآخره كرشان لوكتن العصر إلى استقرار الشمس هاي إذو عرانا تي فتفتي معنى إذا كان لبنغو فذاك قرانا تنا ده حسكي حس إلي يندا تكي ده شي كمان كاتين تكي وانا لوكتن با تو شيني كرشان لوكتن صلى العصر وانا المغربي لوكتي يا تبتا مغربا بغروب قرص الشمس da ainihin faduwan kaskon rana kaskon rana yana faduwa kaskon rana na faduwa shikenan lokacin sallar lokacin sallar magariba yayi ra kaskon rana na faduwa ya zama to ba za ka daga kanka ka ga rana ba to kai tsaye daga wannan lokacin lokacin sallar magariba yayi wa huwa mudayyaqun shi lokacin sallar lokacin sallar magariba lokaci ne abin kuntatawa shi bai da yalwa lokacin magariba bai da yalwa gairu mumtaddin ba mai miƙuwa ba ne ba bai da yalwashi kawai shi yuqaddaru bi fi'liha kawai ana kaddarta shi da sallata ta ne da aiwatar da ita ba da tahsil shurudiha bayan sharuɗan sallar sun tabbata za mu karanta sharuɗan ababi na gaba ba gaba ba gaba nan kusa ba tan gaba za mu karanta mu ji sharuɗan sallah idan muka ji sharuɗan sallah to sharuɗan na tabbata kawai lokacin magariba yayi ita ba ta da lokaci mai tsawo kamar sauran salloli din da muke magana a kansu. Na'am ana tare? To shine. Walil isha'i ita kuma isha tana da lokaci ne min gaibubati shafaqil ahmari daga buyan shafaqi wanda yake jaja din nan a yammacin duniya. Idan rana ta faɗi to kana da kanka zaka ga gab yamma yayi wani dan jaja haka. To wannan dan jaja din shi ake ce ma shafaqi. to duk wanda ya sallar isha wannan jajaja din bai faɗi ba to bai da sallah dan bai sallah a lokacin ta ba wannan shine abin da yake akwai a sake dawo hankali da zan yi a kan salloli ne guda biyu kullum in na zo nan ina yin magana a kai ya sauro kullum kai naka mai wa'azi isarwa ne yawa in ka isar shi kenan ka gama aikinka da a ce kowa zai ji abin da ake faɗa da annabi bai bar duniya ba ba a ce akwai sauran wanda bai musulunta ba ya fi kowa iya wazi ya fi kowa iya ilimi ya fi kowa ilimi ya fi kowa iya fasaha harshe amma har yaba duniya ko waɗanda suke ban yadda ba ko ba ka ba sauraka kai ma dan ban yadda ba to ba za ka daina faɗa ba lokacin waɗannan sallolin guda biyu mafi yawan masallatan mu na ɗariƙa ba sa canzawa ko sun canza ba ma kallon canjin nasu musamman sallar la'asar kullum a masallatanmu na sallar na masallatanmu na ɗariƙa la'asar hudu saura kwata kullum kullum kullum kullum kullum kullum ba ita ba ta canza to tambayar da zamu yi wa kanmu ita la'asar laifin me sai lokacin da bai canza iya fa tambayar kenan wanda za a bada amsa ke la'asar eh laifin me kike ma Allah lokacin kike canzawa mun sani azhar ko ko mu dauka daga asuba inda za a lura daga asuba kawai zaka lura da cewa ya kamata lokutan sallar nan su rika canzawa saboda asuba akwai lokacin da muke yin tafiyar da da kwasa ma na asuba zuwa biyar da ashirin to a yanzu akalla akalla na asuba tana kaiwa shida saura minti ashirin ne wasu ma shida kaga akalla an samu minti nawa an samu karin wajen minti arba'in ko wajen awa ɗaya akan lokacin da ake yin sallah asuba ko ba ka ba to shi yasa la'asar lokacin da yana matsawa magana ta gaskiya yana matsawa daga hudu da sauran kwatan nan akwai lokacin ma ba ta kaiwa hudu sauran kwatan din akwai lokacin da la'asar ba ta wuce uku da rabi da minti bakwai da minti shida to ana nan ana nan ka kwatanta kuma uku da rabi da minti shida ko da minti bakwai ana gane to e, tana matsawa tana matsawa tana matsawa tana matsawa akalla tana kaiwa hudu haddo da minti takwas to to ka gani kaga da komin minti ta wajen talatin din nan da suka karuwa a asuba ka gani ta ma wannan a ce ya kamata waɗannan mintunan su karuwa a cikin ta ko ba ka ba ya kamata waɗannan mintunan su karuwa a cikin ta dalili wato ita ibadar da Allah ya ce mata ga lokacin ta Allah ya ce wannan lokaci shine lokacin wannan ibadar in fa kai ta lokacin nan nata bai ba ba fa sunanta ibada ba don ba a karba ba yanzu ga darta yanzu ba azumi muke fuskanta ba sai duk mu kenan mu ce kai azumin nan ba wata guda ake yi bane eh eh wata guda ne to me zai hana kawai tunda kafin lokacin azumin nan sanyi zai sanyi zai wuce za mu dan shawa na azumi tunda Rajab din nan ya dan yi nisa mu gari abin nan Sha'ban mana kawai ɗaya ga watan Sha'ban kawai mu kama azumi kai lafiya ka to wata guda ake yi kawai ana yin kwana talatin shi kenan mu ce mun gama azumi dan Allah mun yi azumin Ramadan mun yi wani azumi wanda kawai inda niyyar Ramadan muka yi shi ma ba lada ba la'ada. ba lada ba lada kawai mun sha yin wabban za to haka fa salloli suke duk sallar da aukar da ka aukar da ita lokacin ta ba sunanta kai sunanta kai wani abu ba sunan shi sallah ba dan ne lokacin ta bai yi ba sannan sai isha isha kamar yanda azhar kamar yanda asuba lokacin take garuwa azhar lokacin take garuwa la'asar magriba magariba ma lokacin tana garuwa ko ba haka ba yau mu sake kwatanta da magariba da nawa muke yin magariba ne shida da ‘yan mintuna. Sai shida da kwata, wannan ne ma ya samu tashin yara magarta shi da sauran kwata ko? Kasancewar kafin su je gida lokaci zai iya kurewa idan mu tashe su a wannan lokacin ba. A bayan shi da sauran kwata muka riga tashin yara makaranta. Amma yanzu wani lokaci har shida da kwata muka kai a makaranta. Me yasa? Saboda sai bakwai saura ake yin sallan magriba ne. To a cikin mu kwatanta la'asar bai kamata ce laifi ya zama lokacin da bai karuwa ba. Isha gashi na muna faɗa mu lokacin ta to lokacin isra yana mai uwa tun daga buyan ta bakin nan har zuwa yaushe ila sulis ila sulisil laylil awwali har zuwa ɗaya cikin ukun dare na farko misali yanzu ba rana na faduwa mu ce karfe mu ce mu kaddarta mu ce karfe bakwai tana fitowa karfe bakwai awa nawa goma sha biyu ta faɗi bakwai misali ta fito bakwai to awa goma sha biyu raba mu hudu raba mun na awa goma sha biyu uku kai ba awa hudu kenan ba ko to to isha tun daga takwas to kara mun awa hudu a kan takwas zuwa har zuwa sha biyun dare duk lokacin isha ne kuma abin zaɓi lokacin isha ne abin zaɓi har zuwa sha biyu daga daga buyan jafakin nan har zuwa sha biyu lokacin isha ne kuma abin zaɓi sun dare kenan na farko dala ana tare to wannan shi ne wani subi lokaci abin zaɓi ga asuba min dulu'il fajr sadiqi shine ta tun daga fudowan alfijir magaskaci din nan wato alfijir iri biyu ne akwai alfajarul kadhib akwai alfajarul sadiq alfijir makaryaci akwai alfijir mai gaskiya alfijir na farko idan ya fito shi wannan baya haramta cin abinci ga mai azumi amma kuma baya halatta yin sallah ga mai yin sallah halas ne a fitowa wannan alfijir na farko ka ci abinci in zaka dau azumi amma haramun ne kai sallah asuba a daidai wannan lokacin dan lokacin ta bai ba idan ya fito yana fitowa zuwa dan wani lokaci sai ya baje kuma ya ga gari ya dan ƙara yin duhu to shi alfijir mai gaskiyan na gaskiyan in ya fito to shi kuma cin abinci ya haramta ga mai azumi sallah kuma ta halatta ga wanda zai yi sallah to shi kuma bayan fitowa shi gari baya sake yin duhu zai ci gaba da yin haske har zuwa kuma fitowar rana to shine lokacin sallah asuba har zuwa yaushe lil isfaril a'la har zuwa gari yayi haske yin hasken kuma madaukaki ta hanyar daga nan idan na hango mutum daga kofar gidan so akir zan ce wancan abdul wahabi ne ko wancan abdullahi ne ma'ana zaka gano wanda ke to da har zuwa wannan lokacin lokaci ne na asuba ana tare to shine ila duluri ila duluri na'am to shine to wannan mun gama faɗin lokaci abin zaɓi ga waɗannan sallolin to wanne lokaci ne kuma na larura to ga lokutan larura nan da waɗannan salloli za mu ji su kamar haka wajen lokacin laruri din zai fara magana ne daga asuba tunda a wannan muktarin daga asuba akan asuba ya kare to zai fara yin magana akan asuba wa daruri lisbihi lokaci na larura wanda zai faɗi mana abin da ake kira laruran fa anan gaba duk wanda ya jinkirta sallah ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da zan faɗa a gaba ba ba larura bane ba larura bane amma abubuwan da zamu faɗa akan gaba nan in su suka sa ka jinkirta sallah to shike nan larura ne baka da laifi a wajen Allah to shi lokaci laruri ga sallah asuba min al-isfar al-a'la ila dulu'i shams tun daga yin hasken gari din nan har zuwa kafin rana ta fudo idan ka yi azhar ai asuba rana ba ta riga ta fudo ba to ka yi ta a lokacin larura amma gari ya riga ya haske kana iya gane zaidu ga yi can amru ga yi can bakaru ga yi can ga salma can ga lela can ga fartana can ga da'adu can ga hindu can a to lokacin lokaci ne larura da sallar asuba amma idan ka bari a daidai wannan lokacin in kai sallar asuba faran ko sunanta ba ka yi a lokacin larura in kana da uzuri ba ka da laifi in ba ka da uzuri kana da laifi ana tare har zuwa fudu amma rana na fudowa asuba ta zama ramuwa sai dai kai kabaji kawai wani zuhuri min awwal waqt al-asr al-muqtari ila ghurubi kursi shams azari ta kuma lokacin da na larura shine farkon lokacin la'asar farkon lokacin la'asar in ka bar azhar har ta kai lokacin la'asar baka yi ba idan ba a wasu halaye ba akwai halaye da musulunci ya baka dama wanda idan Allah ya kai mu littafai na sama da wannan za mu ji kamar matashi yana da daman jinkirta sallar azhar har azhar ta idan ya sauka ya sallar azhar da lasar ya ci gaba da tafiyarsa matashi yana da wannan daman amma ka kawai kana zaune a gida kana sha'anin gabanka kana sabgarka ka bar ta har lokacin la'asar ka yi ta a lokacin larura inda uzuri ne ba kuma in ba uzuri ka yi sabo za mu ji me ake ce ma uzurin ila gurubu ila gurubi ursi shamsi har zuwa faduwa kaskon rana kaskon rana yana faduwa la azhar ta zama ramuwa ana tare walil asri min al istirari ila waqtil gurubi la'asar kuma lokacin ta na larura tun daga lokacin da hasken rana ya fara yin fatsa-fatsa a jikin bangwaye hasken rana ya fara yin fatafata a jikin bangwaye to la'asar ta zama ta zama larura idan kana da uzuri ba kuma in baka da uzuri kayi sabo ana tare ila waqtil ghurubi har zuwa lokacin faduwar rana rana na faduwa la'asar ta zama ramuwa walil maghribi min al faraj minha ila dulu'il fajr ita kuma magariba ba mata da wannan lokacin mai tsawo ana gama magariba kawai ta shiga cikin larura ita ana idan da sallar magariba to an shiga lokacin laruri in ka yi ta a wannan lokacin to in baka yi ba ka shiga laruri in kana da uzuri to shikenan in baka da uzuri ka yi sabo ana tare walil fajri min akhir thuluth al-layl al-awwal ila dulu'i al-fajr ita kuma isha tun daga karshen tun daga kaman bayan sha biyu din nan a yanzu kenan tun daga bayan sha biyun nan to ita ma ta shiga larura har zuwa kudowa al-fajr in ka yi ta tsakar dare to ka yi ta a lokacin larura in kana da uzuri ba komai in baka da uzuri ka yi sabo in ko alfijir ya keto ta zama larura ta zama ramuwa to waɗannan su ne lokutan sallah abin zaɓi da kuma lokutan sallah na larura ana tare tambihul ga wani faɗakarwa to shine a nan ne zai gaya mana waɗannan lokutan ne na larura a bata ka bani shi waɗannan lokutan ne na larura ga sunan kamar haka man akhara salata duk mutumin da ya jinkirta sallah ila alwaqti daruri zuwa lokaci na larura min gairu usrin ba tare da usri ba asima wannan mutumin yayi sabo wannan mutumin yayi tazmiri to menene usrin malam da ya barka ka kace to to ko ko jiran wani ko kaza ko kaza a ga uzurin nan in ba su bane abin da za a faɗa a nan to ko menene ma ba uzuri bane wal uzuru abin da ake ce ma uzurin alhaidu haila mace ce jininta ya yanke kafin ta je ta yi wanka ta yi alola ta zo ta yi sallah har lokacin laruri ya shiga na sallah to wannan usuri ne in ce wanka ta yi tsarki ta yi tsarki ta zo ta yi alola ta yi sallah ba ta yi saban kuma ba dan larura ne wani fasu ko jinin haihuwa wanda shi ake ce ma jinin biki mace ce ta zo jininta na haihuwa ya yanki bata samu ta yi tsarki ta yi alola ba har lokacin sallah ya shiga na larura to ita ma wannan babu komai bata yi sako ba wal kufru sai kafirci mutum ne yana kafiri bai musulunta ba sai lokacin da lokacin sallah ya zama to na larura ya zo da ya musulunta kafin a ce ya yi wanka ya zo ya yi sallah an shiga lokacin larura shi ma ba komai wasu ba ko yarinta yaro ne wanda sallah ba ta wajaba a kan shi ba mun faɗi cewa ana umartar yaro da sallah da shekara bakwai in ya kai goma bai ba da ke shi amma ba wajibi ba ce a kan shi. To shi kenan abubuwan da ke sa yaro ke balaga suna da ɗan dama na daga ciki yin mafarki mafarkin da zai iya wajabta mai wanka. To shi kenan an ya zo ya kwanta da rana kawai zuwa wajejen azahar ko la'asar kawai sai mafarki mafarkin da yake wajabta mai wanka. to dama kuma alhamdulillahi an dan tuttura shi islamiya ya san waɗannan hukunce hukunce ko ba ka ba dan bai sani ba ma in ya tashi ba lalle bane ya gane ma cewa shi kai ya zama wani daban ko ba ka bane saboda shi yasa a in mun je karatun risala zaka ji malam mai risala ya faɗi cewa malamin da ya zo ya neme shi ya mai littafin risala ya ce yana son ya rika koya ma yara ne ƙanana kafin balaga ta zo musu dan kafin balaga ya zo muke zaman to ilimin sanin shari'a ya tabbata a kirazan su saboda ka ce wajibi ne zan maimaita wajibi ne tilas ne dole ne ka tsaya tsayuwar mai daka wajen ganin ɗanka kafin ya kai munzalin balaga ya san wasu abubuwa na addini ya san wasu abubuwa na addini wasu fa daga cikin magabata a daidai wannan lokacin balaga sun kai munzalin su fara wallafa littafi fa shehu mu shehu mala abdullahi a wani radiyallahu anhu shekarar shi goma sha takwas ya fara wallafa lissafi a yanzu muna fama da yan shekara goma sha takwas a islamiyya ba su san baki ba shekarar shi goma sha takwas wallahi ya fara wallafa lissafi littafin ma kuma wake na maza maza abun labari mala to wannan shine wajibi ne ka matsa ma ɗanka ya tabbatar da kafin wannan lokacin ya san wasu abubuwa na addini kawai dan me yasa ce dan balagar ta zo musu sun riga sun fahimci wani abu na addini to shikenan yana tashi sai ga yayi mafarki a to shikenan dama ya san malam ya ce mai ana janaba tana faruwa ta hanyar yin mafarki kaza kaza kaza kaza kawai sai ka nemi ruwa kawai dama malam ya koya mai yadda za a yi wanka ya je yi wanka to kafin ya yi sai lokacin larura ya shiga to shi kenan ba komai dan lokacin ya shiga ne a cikin larura yau wannan shi ma ba komai ana tare wal jununu ko hauka Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da dukkan al'umma manzo Allah mutum ne ya samu matsalar hauka mahaukaci kare a fata magana da shi wannan matsalar ita ce kawai yanzu matsalar shi shikenan cikin ganin dama Allah sai mahaukaci ya samu lafiya dai tashi zaune ba a irin wannan kwacewa ku tashi zaune yawa ba kyau irin wannan kwacewa shikenan sai ya zamanto ya samu lafiya. Da ya samu lafiya to yanzu shari'a kuma tada tana magana da shi. Shi kenan sai aka ce mai to da kanshi ma zai yi tunanin to bari ya cire waɗannan kayan masu da ta a jikin shi ko ya je yi wanka to kafin ya cire kayan ya je yi wanka sai lokacin sallah ya zamanto na larura shi ma ba komai ya zo ya sallah a lokacin larura ba komai. Ana tare? Sannan wani jima'u sai suma mara lafiya ne suma ya buge shi. zai farka zai farka zai farka bai farka ba sai lokaci na larura lokaci na larura na yi sai ya farka bayan ya farka amma lokacin sallah ne yanzu lokacin da ya farka amma fa lokaci na larura to shi ma ba da son ranki bane wani abu ne da ya fi karfin shi to saboda ka yanzu ya tashi a wannan lokacin ya je ya alula ko da lokaci ne na laruri ba komai ba da zunubi saboda uzuri ne wannan ko bacci kai ne ka kwanta bacci ba a samu wani lokacin sallah ya sace ka don yin sallah ba kai kuma baka tashi ba har sai da sai da lokacin larura ya shiga bayan lokacin larura ya shiga sai ka farka to da ka farka bayan shigan lokacin larura to shikenan ka tashi ka je kai Allah ka zo kai sallah ba komai ba komai ba ka da zunubi sai me wannan siyasa sai mantuwa mantuwa wani abu ne ya bujuro ya mantar da shi cewa ma baka yi sallah ba sai lokaci na larura sannan sai ka tuna a ai ko baka yi sallah ba to shikenan a yanzu sai ka je ka ka ɗibi ruwa kai alola kai sallah wannan mantuwan ya sanya baka da laifi saboda mene manzo Allah ce rufi an ummati alkhata'u wan nisyanu wa mastukrihu alayhi annabi ya ce an dauke ma al'ummarsa alkalami akan alkhata'u duk abinda suka yi na kuskure an yafe Allah zai kama al'ummar manzo Allah da kuskure alkhata'u wan nisyanu ko abinda suka yi da mantuwa abinda al'ummar manzo Allah suka yi da mantuwa an yafe Allah zai kama su da shi wa mastukrihu alayhi da abinda aka tilasta su akai kai ne kuna tafiya Allah ya kiyaye Allah ya tsare wasu suka tsare ku da suka tsare ku sai suka ce to kun ga wannan eh mun ji an ce ku musulmi ne ba ku shan giya to kun ga giyan nan eh ko ku sha ko mu kashe ku ko ku sha ko mu kashe ku ku kakkarba ku shashsha ba komai ku kakkandama kawai ba komai Allah ya ce me yasa saboda muhimmanci da kimar rai ya fi ku bari a kashe ku akan wannan kai akwai sahabin sahabin annabi wanda kafirai suka kama shi suka matsa shi suka matsa shi har sai da suka kai sai da suka sa yayi sakin baki a janabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma ya zage shi zamu ci ya taho wajen annabi namu tukuna shi yana zuwa manzo Allah yake cewa lafiya yake ba komai a bayana ya rasulullahi sai sharri sharri ne kawai a bayana ya rasulullahi ba komai sai sharri sai manzo Allah yake ce mai to me ke faruwa ne take ce mai ya rasulullahi kaji kaji kaji kaji yadda aka yi sai maza Allah ya shiru sai ce to zauna nan yana zaune sai Allah subhanahu wataala nan da nan sai Allah ya saukar da aya sai Allah ya saukar da ayoyi cewa babu laifi ga wanda aka tilaste shi aikata abin da ya zama tona kafirci sai dai wanda ya aikata kafircin zuciyar shi tana mai nutsuwa da kafircin sai manzo Allah ya ce to ka ji an ce ba komai abinda kai ba komai gobe ma in sun sake yi maka haka sai haka kafirai su tsare ka Allah ya kiyaye sai ga Qur'ani ne wannan ko ka je sashi a kwatan nan ko mu kake ka zuciyarka ta ki abin ki amma jefa babu komai an gane zuciyarka fa ta yadda da abin ba shine al-istiqrar tilasti to waɗannan waɗannan sune uzurrukan da ke sa idan mutum ya yi sallah a lokacin da ba lokaci abin zaɓi bai zama to yayi laifi ana tare to waɗannan sune lokutan to ba mu fara karatun da da wuri ba ga shi akalla yanzu kawai mun samu karatun minti talatin da biyu ne kuma ga lokacin na sallan yayi to kuma ba- matsalar da fasalin da zamu shiga na gaba yana kurkusa ne da sai mu shige to fasali ne gaskiya yana da yana da nisa kuma yana da buƙatar a tsaya a fahimce shi gwargwado dan ya mana magana ne akan yanda zaka jeranta salloli in sun kubce maka yawa to akwai buƙatar mu bar shi in Allah ya kai mu ranar alhamis sai mu dora kar a manta in son samu ne a tayar da janareto a yi sallar magariba da shi ko wani abu ya tsare ni in dai ba cewa ne in ba zan zo ba zan ce ba zan zo ba yau ko wani abu ya tsare ni zan abin nan ko da ban yi magariba a nan ba ina zuwa ka ga zuwa na da na ga injin a tsaki kawai zan zo mu fara karatu yau da Allah a kiyaye wannan Allah ya iya mana na'am